الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وآل بيته عدد ما في علم الله يكشي دمغاري salatan da'imatin bi dawami mulkin layi wa sallama tasliman kathira amma ba'du Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم الله ما دوka gin sarki yake faɗa cikin alqur'ani mai girma la yaqra fi din Allah ya ce al'amarin addini babu tilas ala dukuli bi a ce dole sai an shiga addini ba a haka kata bayyana rushidu haƙiƙa shari'a ya bayyana min algayi ga barin zalunci ai zahara bil ayati albayyana ayoyi mabayyana sun bayyana annal imana domin ita imana ar rushidin shari'a ce wal kubur yi ko kafirce gayyin bata ne nazalat wannan aya ta sauka kiman kana lahu min al ansar aulada wanda yana da ‘ya'yaye daga ansarawa arada an yi kuriyahun alil islam suna son su tilasta wa ‘ya'yan nan akan dole sai sun yi addini shi ne Allah ya ce ba ya kawar bi daguci duk wanda ya kafirce ma gunki ai shaidani yi ne daguci awul asnamu ko gunki huwa idlagu ana idlagi alal mufaradi ga mufaradi ko jam'i wa yumin billahi yace kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka haqiqa wannan yayi ruku tamasaka yayi ruku bil urwati da ragama al usqa mai karfi bil aqd al muhakkami da abun kulli mai kyau lam bi sama la wanda ba zai yanke ba wallahu domin shi ubangiji sami'un lima yuqalu matabbaci ne ga abin da kuma matabbaci ga jin kaulan bawa alimin Allah kuma masani ne bima yaf'alu ga abin da bayi suke aikatawa imma na alkhairi au sharran sirran au jahar abin yana bayyane ne ko yana boye na sharri ne ko na alkhairi inda an yi kafin a faɗa Allah ya riga ya sani kuma shi ya san sa kai yadda zai dace yayi akan abin da ya faru Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله هنا سركي الله ولي أي مجب شيني الناصر الله هنا نتيمكم الذين آمنوا ندم متمن ديتي يا إيماني الله نمجب سلام رنسا أي متوالي أمر إبادي مجبنت الأمر باينسا الله يجب الأمر باينسا ka gani duk abin da bawa yake aikatawa Allah zai jibanci lamarinsa wa mal wali min al abid fa ma'ana al fa'il ay muwali da'at bi ma'ana abin da tawallahu Allah shi Allah yake jibantan al'amuran bayinsa alladhina amanu yukhrijuhum Allah yake fitar da bayinsa min zulumatul kufri daga duhun kafirci ila nuri izuwa ga hasken imani duk wanda yana kafiri aka waye gari kuma ya musulunta ba wayo ba dabara wannan rahama ce Allah yau bayansa والذين كفروا والذين كفروا سيما الله كوا أولياؤهم الداغوت سوني مجبن تن داغوت هيني غنشي yukrijunahum yana fidda su min nuri daga hasken imani ila zulumati zuwa ga duhun kafirci zikirin ikraji kaga an bi dan fitar wannan imma fi muqabilati qawlihi ko ya dauranci fadansa da yace yukrijuhum min az-zulumati aw bi kulli man amana bin nabi ko duka na wanda ya imani da sayyidina rasulullahi qabla ba'athihi kafin a aiko shi min al-yahudu na yahudawa summa kabaru bi bayan nan kuma suka kuma suka kafirci to yi ne Allah ya ce ulayaka wa'annan wanda bayan sun san annabi annabi ne na gaskiya so ko masu kafir ce Allah ya ce a sahaban ne su ne ma'abuta gidan wuta za su abuci zama a wuta hom su ɗin na ziya a gidan wutan nan kalidu na za su kaddara wa dawama ba ce ga ranar ba wannan magana na kalidi na ɗin nan har ya hutan zafi dan duk tsananin abu idan an san iyakansa an san zai ƙare to madda abin da aka ce bai da iyaka abin tsoro ne alam tar ila allazi alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih ala tahu lahu mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال ألا أوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cikin alkur'ani mai girma ya ce alam tara wai shin ba mu ba ku labari ba ne ilallari ya haji ibrahima wannan da yake jayayya da annabi ibrahima fi rabbihi akan annabi ibrahim ya ce a zuwa ba Allah shi wannan wanda yake jayayya da annabi ibrahim ba dan komai yake jayayyan ba li'an atahu lahul mulka dan ya ga Allah ya bayan mulki hamalahu badar wushin mulkin hi ya dora shi fadin rai bi anna amallahi ala zalik akan ni'imar da Allah ya masa shine lamarudu dan kana'ana kuma haka yau yawan mutane suke sau da yawa mutum zai gan shi abin tausayi ran da Allah ya bayi mulki sai ga mutum ya tsari girman kai to duk mulkin da aka baiwa bawa in dai zai tsari girman kai Allah zai karya shi ai mulkin ana gaya ma ba laka bane na aro ne to wanda ya baka dan kuma kana ja da shi ta ina zai barka saboda haka duk wanda aka bayi mulki ya daina siffatuwa da siffa irin na Allah ka dinga cewa mu za a yi wa kaza ko mu muke kaza mu muke da ikon kaza to irin wannan mulkin baya da goma sai Allah ya karya mutum dan Allah ya baka mulki ka daina tunanin kai kake azartawa ko kuma kana da wani dama na tsiyatawa ko kana da wani dama na karyawa ko dorawa wannan ba sufar ka bace sufar Allah ce shi mulki aro ne haƙiƙanin mai mulkin Allah ne yaya aka yi ka samu mulkin ba wayo ba dabara Allah ne ba ka a cikin irin arzikin da Allah ya iba bayansa wani arzikinsa na karatu ne sai Allah ya mai da malami wani arzikinsa na mulki ne sai Allah ya bayar shi wani arzikinsa na abin hannu ne sai Allah ya bayar taman bayan Allah ɗin ya bayar abin da ake so mutum ya zama mai tawari'u kuma duk abin da kake an cewa na ka ji tsoron Allah to ka ji jikinka yana rawa yana girgiza amma mai mulki kana cewa ya ji tsoron Allah ma yake na wani kaman ka zuga shi in mutum ya fi da kai zai ga kaman Allah ne ya fi shi da kai to irin wannan ba sa dadewa kan mulki in ma sun dade to ƙarshen rayuwar sai Allah ya walakanta su shi dai Allah yana nunawa idan ya baka ka san shi ya baka wanda aka ba su mulkin addu'a ta alkhairi wanda suke yi ai mun gansa qur'ani rabbi qad ataitani min rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهكني بالصالحين هذا النبي يوسف أملك إن الله يبايع سيد الدمة أنا مصر يسيس suka zama bayinsa dukiyarsu ma ya sai yaran misira duk suka zama 'ya'yansa matan suka zama kuyangunsa amma ya ce 'ya'yanta su dan Allah amma ya ce rabbi ya ubangiji kada ta yi ta nemi al mulki Allah ka bani mulki wa allamta ne min tawil al ahadi fadir samawati anta waliyyin fi dunya wa lakira duniya da lahira Allah kai ne majibancin lamarina haka ya faɗa kai kake jibantar lamarina to bani musulman wa alhiqini bi salihin Allah karbare na ina da imani kuma ka haɗa ni da bayan Allah na gari to aiki haka ake faɗa duk mutumin da Allah ya bayi mulki inda Allah ya baka mulki ka dinga jin fa tsoron Allah kafin ka yi wani ne yake yi kuma ba za a daɗe ba Allah zai karɓi mulkin ya karya ka ya ɗora wani kuma zalika ala lahi bi azizin an daɗe ana yi to shi wannan wanda yake maganan ba dan komai yake daga da annabi ibrahim ba an atahu lahu mulku saboda Allah ya bayi mulkin duniya dan malamai sun faɗa a tarihi لأنه لم يملك إلا أربعة وهي مالك الدنيا وانت سكا ملكي الدنيا دي متن هدنيا الدنيا كف متن هدنيا سكا ملكي دكان الدنيا المسلمين إثنان من المسلمين guda biyu suna da musulmai mutum biyu wanda suka mallaki duniya wai sunani kafirani mutane biyu kafirai ne to kawo duniya gun Allah ba komai da kafiri ma ya mallaki duk duniya wanda suka mallaki duk duniya kafiri biyu ne a musulmi biyu ne da duniyan yana da daraja Allah ba zai bar kafiri ya mallaki duniyar ba kuma duk abin da kake gadara Allah ya baka mulki kana jijji da kai to ar ne ma an bashi ko mai yiwa ma wani bangaren aka baka akwai kafirin da duk duniya ba sarki sai shi daga china zuwa america daga rasha zuwa indiya gaba ɗaya faɗin duniya mutum ɗaya ne yake mallaka a kafiri an yi ba ɗaya ba har kafiri biyu ne sun kai wannan matsayin a musulmi mutum biyu a musulmi ne annabi sulaimana annabi sulaimana duk duniya ya mallaka lokacin da yake sarki a duniya to in kaga sarki ya dasa a ƙarƙashinsa yake kaji shi ba ma wai mulkin kada Allah ya bashi ba ba ma mallakan duniyar ba to duk dai aljanin da yana duniya a zamanin yana karkashin Annabi Sulaiman kuma duk wani rauhani yana karkashin sa duk wani mahaluki mai rai yana karkashin sa dabbobin daji ma yana mallaka da dabbobin ruwa da kuma kwari da mutane da aljan kuma a zamanin irin wancan ma sai da Allah ya bashi jirgin sama don darduma za a shimfiɗa ƙatu daga yayin niyya sai iska ya ɗauke su Allah yake cewa guduwa shaharan guduwa shaharun wa rawahuwa shaharun wa asalina lahu aina na kidir kaji fa da safe sai jirgin ya yi tafiyan wata guda da yamma haka to amma duk da kuma mun samu tarihin inda iskan ya zubar da shi yana tafiya da dan riya wani ba zuciyarsa sai aka ce da iskan jefar da shi ya faɗi sai ya faɗo daga nan kuma Allah ya sake mai da shi kuma a cikin hakan ma yana tafiya in dai yana tafiya jirgin sama ne ba a sama amma ya ga mutum ɗaya sai ya tsaya ka ji inda yake adalci jirgin sama ne baya tafiya akalla wanda kake kai ya kai mutum dubu ɗari da ashirin banda dabbobi banda mutane amma ya ga mutum ɗaya tare shi zai gaida shi sai ya tsaye da jirgin wani barka da su ba lafiya ya gajiya ya karkarar naku lafiya ko ba wani abu da ranku yake baci a annabin Allah muna cikin ƙoshin lafiya annabin Allah to ba da Allah ya haƙuri da mu fa za mu je guri kaza sai ce kamun izini eh to sai jirgin ya ja sai a fice ta saman ka wani mutum kuma shi yace Allah ni dai buri na irin da Annabi Sulaiman ya hau iska yana kan jirgin sama nan Allah ka bani iko zan masa tambaya amma ni tambaya na ba zan masa ba sai na gan shi a sama ran nan da ya waiga sai ga jirgin saman Annabi Sulaiman ya danno kuma ta inda mutumin yake a sai aka haɗu da shi a jeji sai daga hannu haka sai aka tsaye da jirgin jibril ya ce masa annabin allah ana tsaye da kai fa annabin allah sai annabi suleiman ya tsere jirgin jirgin ya yi ƙasa yadda in mutumin ya masa magana zai ji idan ya yi mutumin zai ji sajaza suka ce bawan allah barka da rana ya ce annabin allah ina gaisuwa ya ce to madalla assalamu alaikum aka yi gaisuwa ya ce kana da wani bukata ne ya ce yana da bukata na roƙi allah dama kuma bukata ta sai kana kan iska zan tambaye ka ya ce to me bukatar ka ya ce bukata na na farko a abu uku ne da kai daidai muke ya ce na farko dai na yi wa Allah godiya ya ce zan mutu za ka mutu wani shi ne tambaya kaga nan ni da kai daidai muke ya ce gaskiya daidai muke ya ce na biyu kuma duk iskan da ka hau baka ji dai daɗin yamma ba yanzu a zahar ne baka ji daɗin yamma ba ni ma ko ban sha wahalan yamma ba a yanzu nake yin wahala wahalan yamman ban sha ba kai ma baka ji daɗin yamma ba a nan daidai muke ni da kai ya ce eh ya ce to shikenan daɗin da zaka ji ne yamman dai baka ji ba ni ma wahalan da zan sha an ji man ban sha ba ni da kai a nan daidai muke ya ce haka ya ce na uku kuma yadda Allah zai min hisabi a lahira kai ma Allah zai maka ni da kai anan daidai muke sai annabi Sulaiman ya fashe da kuka saboda in za a yi hisabin shi abin da ya nazu da yawa wannan kaɗai yana kuka yana kuka mutum ya sa kuka da ya gaje ce Allah ba dan kai karimi ba ne kai wa mutum kyauta kar ya ce baya so Allah cewa zan yi da na hakura da mulkin nan to amma Allah karimi ne kai ga dai yadda aka yi min Allah ka gani to Allah ka daba min a lahira abin ya zo min da sauki yayi kuka ya share ya ce to annabi Allah shi kenan dama bukata na kenan shi bukatar su kenan yace shi kenan aka ja iska aka wuce annabi yana kuka shi yana dariya shi dai bukatar sa dai ta biya to kaji to shi yasa annabi Sulaiman ranar lahira an faɗa dan annabawan sun shiga aljanna bayan shekara hamsin shi zai shiga saboda wannan jin daɗin da mulkin da ya na duniya amma a duniya ma ba wani daɗi ya ji ba to amma dai duk da haka sai ya yi shekara sun yi shekara hamsin aljanna su annaba tukun shi zai shiga annabi sulaimana to yana daga wanda ya mallaki duk duniya bayansa kuma a musulmi sai zurkar ne ya mallaki duk duniya sunansa askandariya wasu kaulan suka ce a'a askandariya ɗin birnin askandariya ne da ya gina ake ce da shi askandariya mai askandariya to wasu malamai suka ce abin da za ka kira shi da zurkar ne saboda ya mallaki bangon duniyan gabar da na yamma duniyan gabar karnu duniyan yamma karnu sai kiransa da askandariya to ya mallaki duk duniya dan rana ɗaya zai je bangon duniyan gabar rana ɗaya je zai je kuma bangon duniyar yamma haka abin yake duk duniya yi gona ne a gonsa sai ya je duba bangon duniyar gabar ya gani ya je bangon duniyar yamma ya gani to yana irin wannan yawon ranar da ya je bangon duniyar gabar hata iza balaga magariban shamsi hata iza balaga magariban shamsi wajen ha ta galu fi ainihin hamiyatin ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إذا بلغ مدلي الشمس وجدها تدل على قوم وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد هبنا بما لديه كبرا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج ذاك نعم قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك كرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا to da je bangon duniyan gabar sai mutanen suka taru suka zo suka gaishe shi zurkar ne dan da abu biyu yake yaki idan ya faɗa aka kije sai ya tura muku duhu nan da nan a duhu din kana wayo Allah wayo Allah sai duhu ya kashe ka ka mutu in kun yi imani sai janye duhun ya tura haske shikenan ya gama yaki sai mutanen suka ce zulkarnai ne tun da ka zo bangon duniyan gabar ran gadi
inna ya juja wa majuja mufsidi na bil arabi ga wasu halitta nan na ya juja da majuja suna fitowa su cinye ƴaƴanmu da ƴaƴan dabobinmu fa hal naja allaka karaja kana so ne mu dan baka kuɗi a dan ala an taja ala baina na wa baina hum sudda yace akan kaba ka dan mana tohiya ka yi ga tsakanin mu da su ya yace gaba ka dan قال ما مكني فيه ربي sai خير zurkanan yace ya za a yi talakana ku bani kuɗi ai sarki baya haka ya ce yaya za a yi ina ku sar- ni sarki ku talakawa na ku ɗauku ni ku gane ma makani bi rabe kai ya ce ai wannan daraja Allah ya mana bai kamata ce na karbo na gogun talakana ba ya ce da sun فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما sai dai ya ce to za mu muku aiki na ganuwa tsakaninku da su amma kuma ba fa zama za ku yi ba a ini bi kuwacin kuma ku zo ku fito da ƙarfinku mai kawo dutse ya kawo mai kawo uriniyan ya kawo mai kawo tagulla ya kawo na za a rura wuta masu rurawa su rura gaba ɗaya a malkaɗe dutse da ƙarfe a niƙa yi ya zama wuta gaba ɗaya da wuta za mu dinga cikewa a dinga narkarwa sai ya zama ƙarfe dan daga an zuba chemical din dutsen da ya kai kaman duk girman sa sai dutsen ya zama karfi ya hada da tagulla kurin ana narkarwa ana yadda dai kai ne da suminti kake kwaba kake cika haka ake cika duniya duniya zai wa katanga duniya ne ya samu matsala za a toshe kai ya kaji sarki wanda a garin ku ko wani gari ne ma wani ya lalace ana cewa wai kana sarauta gano wani gari ma baka isa ga gyarawa ga wanda duniya ya kule za a toshe kaji sarauta duniya za a yi wa tohiya to ya aka yi gaba kaɗan آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين سلفيه قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما الله أن يظهروه ومن سداه له a نقبا lokacin da aka fara aiki gaba ƙasa sai da aka toni fandihin ɗin ma kilomita sha biyu ƙar faɗin kuma na inda za a yi tohiyan kilomita sha biyu ne aka dinga zuba dutse a rami ga wuta yana ce na masifa a ɗauko ƙarfe a danna a ɗauko tagulla a jefa yaya ya narke ya narke sai a shafe gudun sai a danna wani ana shafewa yadda ka san dai wannan abin naku na kankare haka aka dinga narkar da dutse bayan an gama gaba sama aka fitar yanzu ya kusan kilomita sha biyu jirgin sama baya bi ta kai ka je china ka je a nuna ma katangan yana nan to yi ne da aka yi wani sarki a can china sai sarkin ya ce wannan katangan da askandar ya yi akwai ɗan gyare-gyare shi ma zai gyara to shi ne fa ya tara mutane ya ce wai wannan aka tambaye sarki ne aka ce sarki ne ya ce to ai ni ma zan iya yi tun da sarki ne ya yi a fasa shi tun da ni ma sarki ne sai ya baka diga sai ya ce zo ka dinga kwantara sai ka zo da diga gab gab tun da safe kana saran kauni to iya inda za ka fara akwai ɗan kuɗi na dirhami in ya baka kuɗin da za ka ɗura gurin ma bai ciki aka ja ka ɗan tsakuri nan a tsakuri nan dudu dai a wuni bai bi kamar cikin ludayi inda mutum zai zai ɗan ɓamɓare ba sarkin ya za aka yi ko ina da ko ina dugul dugul dugul wanda ya gaje ya bari to yi ne shekaru kamar talatin ko ayarin da suka wuce a china za ku je sun ce akwai dan gyare gyare a katangan ba wani gyara wannan sarkin ne da ya dan kwakule wasu gurare suka fante shi kenan su ma in china katangan yana nan eh amma lokacin da tayin kiyama ya kusa to shi kenan idan alƙawarin Allah ya zo fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu فإذا bakan.
جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض مهم.
ونفخ في السور فجمعناهم جمعا kaji idan ta yi kiyama ya kusa shi kenan yanzu kullum suna gwagwaye bayan duniya daga ta yi kiyama ya kusa za su haifi wani ɗa mai suna masha Allah ko insha Allah su yi su koma sai Allah ya miyar su yi su koma ran da suka bari insha Allah zo mu tafi ko kuma gobe daga san kira sun zo sai su tada gurin irin jiya wahe gari kuma yi kenan ya juje da ma juje sai su shiga duniya ran da suka nufi duniya mana ai daga nan tsakaninka ya kusan kilomita arba'in za ka ji duniya yana ƙara rum rum rum komai tuwo ne su a gunsura kakakaka an samu bishiya su cinye in sun samu kogi ko rijiya wannan ya fada wannan ya fada wannan sai su cike kuma su dinga hawa kan yan uwansu yawa ne da su to kuma sai addu'ar annabi isa a dalilin wannan addu'ar sun yi barnan da suka yi tukun Allah sai a waye gari rana ɗaya sun mutu sai a halarci wasu irin wasu tsuntsaye suna iba suna jefa su a teku da haka to duk lokacin da irin wannan ya faru ta yin kiyama to wannan katanga dai askandariyat shi yayi Allah ya saka masa da alkhairi to kun ga wanda suka mallaki duniya mutum biyu kenan to a kafirawa kuwa wanda suka mallaki duniya da farko akwai bayan wancan wanda muka kama sunansa annabi Sulaimanu sai zurkarnaini a musulmi to a kafiran kuma akwai bukuta nasar malamai sun ce sai lamarudu ɗan kana'ana shi ma lamarudu ɗan kana'ana ya mallaki duniya kun duba sahun ku ne ku duba sahun za a gani alƙalami na 167 ka gani za a gani a gurin shi ne aka gaya mana wato lamarudu ɗan kana'ana akwai lamarudu akwai bukuta nasa su biyu ne a kafirai lamarudu da bukuta nasa da muna cewa shadda da dan ada to an ce dai bukuta nasar ne da kuma lamarudu lamarudu ibn kana'an kaji hamalat bihi ummuhu min zina uwarsa cikin shege ne ta yi shi shi yanzu wanda suke jariya da annabi ran ai ba dan halabba ne shege ne ko yanzu kaga mutum yana jayayya da wani mutum bai ga darajarsa ba to ka daina bincike dan zina ne sai dan halar baya wannan halin ai wata rana wato a makarantar imam ahmad bin hanbal yara suna wasa sai wani yaro ya jefa bal aka rasa yaron da zai je ɗauka sai wani yaro ya ce kame kuke jira ne ya ce bal ne muka jefa a nan amma a kuma wani abu ne bal ɗin kudin ya tsallaka almajiran imam ahmad bin hanbal ya yi ga ya yi ga ya ɗauka bal ɗin ya fito za ka je da imam ahmad imam ahmad wannan yara an kasa ɗauka sai wannan ya ce ta wannan ɗin shege ne dole ya haka ba ɗan hadab ba ne bayan an taya karatu da aka bibi bayan aka ji ashe shege ne to ko yanzu a gari kaga mutum ya fiye rahin kunya baya kunyar kowa to ka daina bincike asali ba ɗan halal ba ne shi ɗan halal dole za a same da imani ko kaɗan ne ina fata kun fahimta to yi da marudu ɗan kana'ana ɗan zina ne shege ne alamaliki shine ai ummihi min zinan kauban alamaliki abi shi min da ya haifa kana abu wa aqima da babansa baya haihu uban ne da haihu shine uwar ta ga to ba wanda ba zai gaji uban nan ya kyautu ta je ta yi zina kalifa shine uwar ta je ta yi zina da ta je ta yi zina ta dau cike saboda wai ga uba zai mutu a maliki ba magajin to yi ne uwar fa ka ji sanadiyar da aka ɗauki cikin lamarudu kenan wa huwa awwalu man labisa taj shine farkon wanda ya bada sa kambi al mukallal wanda an masa fanci wa hadhihi alwaqi'atu kana bada ilqa ibrahim wannan waqiyar ya uku ne bayan an jefa annabi ibrahim a wuta wa kana lamarudu qad malaka aqwatul ardi kulluha dan lamarudu ya mallaki duk abincin duniya fakana la ya utu illa liman amana bihi duk abinci yana duniya in haɗi ne yana gunsa gero ne yana gunsa ba za ka ci to ba sai ka ce hi Allah ne ka ji ba kuma yadda ma ya samu in ku duba kusasul anbiya'u ya samu mulkin ma da uban da haka ne sai da ya nuna halin nasa dan ya bata jeji yana zaune a zamanin uban yana ta tare mutane ya kai wannan ya bugi wannan aka ba uban labari uban ma dai kafirin ne aka ce fa ga yaron nan halin da ya fitar yana nan ajeji kaza ya kafa daba yaron nawa iya ce to yake nan ayi hawa uban yayi sansani aka girka sojoji sama da dubu talatin aka dohi inda dan yake a daji ana zuwa sai ga yaron ya ce kai uban ya ce kai wane ne kai kake wannan aiki yace ni ne yace baka san da ba yace yace ni wa ubanka yace na sani to kul kamar wannan aiki yace a baba ba zan bari ba yace to ba zan yaye ka yace ai a shirye nake yace da mutanensa ku shirya ubana ne mu buga shikenan uban ya ja damara ya hau kayan sirri na yaki shi ma ya tada sojojinsa aka fara girka da hi da ubansa ana bugawa ana bugawa Allah cikin ikonsa sai bayi nasara akan uban ai da suka yi aran gama da uban malam sai gahi ya kaɗe uban yana jin yace kamri ya danne kan uban yace ku kamun wuka a ka wuka ya yanke wuyan ya jefa a burgamansa yace kamri to wannan shine mafarin mulkin waye gari da aka dawo ya tarwada fadawan uban yace yau fa shine lamarudu shine sarki yaya sai ba fadi yazo yace na bi wannan yazo yace na bi to sanan ya kwace mulki kuma da jin dadin ya masa yawa ya masa yawa sai ya ce shi fa Allah ne to kaji wai da ba ku labarin lamarudu dalla dalla to haka dai suka fara jayya da annabi ibrahim amma da ya ja da allan ƙarhe allan ya karya shi ai ja da allah ba ki yana yi allah ne ya dinga yin abin da ya yi daga baya da mutuwarsa ta zo sai allah ya kirawo sojoji kala kala allah ya ce su waye za su je su yi wannan babban aiki wuu sai sauro suka ta suka ce allah mu ne aike mu sauro a cikin sauran aka duba sauro ƙwaya biyu sauro biyu aka ce to wannan aiki yana hannunku bismillah maza ku je sauro biyu suka je yana yi Allah ne suna zuwa ɗaya sauran tip ɗaya ga hancin sannan tip ɗaya ma ya ganin hanci yana tit tit ina sai da suka taɓa bargon ai can an jima aka ce yaya aka ce ai ba lafiya kai ba kai zaka ce shi sarki ba lafiya ba shi ne ba ya yi ta ati hawa ya gaji sai ya kirawo fadawansa guda biyu ce kan nan na yana ciwo ake dukan ka in ya dan doka haka yana dan jin daɗi in ya doki gohin yana jin daɗi sai sauran su kwanta in ya daina duka kuma sauran su dinga kwakwale bargon sai ya dinga yin haka abu da ya gagara aka ce a nemo ya nemo fadawa guda biyu ya ce kai wane ku nemo guduma kuna dukan kan nan nawa da sarki aya haka ya ce ai ni na ce ai ni na ce wannan yadda ki kan da guduma ni wannan yadda ki kan da guduma wannan yadda ki kan da guduma sai sauran su dan nutsu hima ɗaya ya dan ji sauki to yau da gobe yau da gobe dai har kai ya fara jini da mugunya mugunya kuma zama fada ya fara gagara kowa ya zo a jiki sarki kai yana wari to yi ne da abin ya dan daɗe haka sai shaɗan ya zo ya ce sarki ya daɗe ya daɗe da wanda yake so ya daɗe ɗan sarki ya daɗe ya ce sarki ya ce wata shawara na zo da ita ko za a karɓe ta a hankali irin naku na sarakuna ya ce to me ka zo da shi ya ce wannan kan sarki ya riɓe ga jini yana zubarwa yana zubar da ɗiwa shi ne da kun ban shawara zan je zo da kan zinari sabuwa ɗora sarki ina ga dai wannan shawara sarki ba zai ki ba sarki ya duba fadawa ya ce yaya suka ce da sarki muna amfani ne da shawaranka ya ce zan dai tawar shawaran ne a zo da sabon kai suka ce to su ma sun goyi baya sai ya ɗan ya je kera kan zinari mai kama da kansa aka kawo ga alamar yanke wuya ga dai kai na zinari sarki ya duba kai ya juya ya juya ya kan zinari ya ce amma yana da kyau ya ce ai ne ya sa aka ce to yana da sharabi shi wannan kan yana da yadda ce sharabinsa ɗaya ne idan za a dasa ya ce kar a bari jini ya fito shine sharaɗin inda an sare wancan ɗin kar a bari jini ya jini fito shine sharaɗin kullum ya ce da waye zai yi aiki aka nemi wani wawan sarki wanda ya iya saran kai aka kira ya aka ce to ka ji ba sharaɗin da ya faɗa ga ya masa ya ji iblis ya ce kana da ƙarfi ya ce anan muke ai ƙarfi kai ya ce to irin wannan wawan saran fa za ka yi wip tit za ka sare sai a dasa kar ku bari fa jini ya fito fa eh aka kira wawan sarki ya zai tsaya ya zare takobi sai ya dan yace da lamurudu to to to gyara sarki gyara sabon sarki wai za a sake kan kaga ya zama sabo sabon sarki shi kenan yace sarki kan izini in ji shaidan yace kamar kan izini sai sarki ya ce na ma izini kaf da nan da aka ɗauke kan shaɗan ya ce maza ku dasa da aka dasa can an sai kafar watsar watsar ya ce ba na ce muku kar jini ya fito ba sai ya ɗan ya faɗi yana dariya sai jibrilu ya zo daga Allah jibrilu ya zo ya ce shaɗan wannan aiki da kaiwa Allah ya ji daɗi wai Allah ya ce me kake so a baka ya ce ni wani abu nake so ni dan na sha dariya na nayi dan ya dariya yayi to ƙaryansa dai kun ji a qisasul anbiya wa haka haka kashe lamarudu dan kana'ana saboda sarakuna na yau da abin da za ka yi ga irin ƙaryan wannan yadda ya ƙare to kun ji dai shi ma bukuta nazar ya mallaki duk duniya shi ma kafirin ne amma kafirawa da suka kai annabi yaya a dalilin sai da bukuta nazar ya kai kafiri dubu tamanin to shi ne yasa Allah ya faɗi wannan ba don wani abu ba ana atiyahu Allahu mulka saboda yana ga Allah ya bashi mulki zai iya ja da Allah to ja da Allah ga wayanda suke gabani ba su kai labari ba إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت to lamarudu dan kana'ana sai yace da annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim yace masa to suna jayayya sai annabi Ibrahim yace masa ba dan wani abu ba idh qala badali ne Ibrahim lama qala lahu man rabbuk yayin da ya tambaye yace waye ne ubangijinka allazi tad'una wanda kake kira mu bauta masa ya tambaya annabi Ibrahim Rabi'a yace ubangiji na allazi yuhi wa yumitu ai ubangiji na yine mai rayawa shine mai karewa ya kalukula hayata wal mautu fil ajsad yana halittar rayuwa da mutuwa a jikin kuna sai ta shike na abin da Allah naka yake yi kayewa da rayawa sai ta wannan mai sauki ne kala yace ana uhi wai ma zai iya rayawa ya kashi eh zai iya yi bil qatl ya kashi wal awi anu ya bada rangwame daga nan yace aje a zo mu da mutane guda biyu a kurkuku lamaru da ya za aka fito da mutum guda biyu ya ce da annabi ran ya ce zo ka gani zan raya zan kashi sai ya ce wannan ɗayan a sare wuyansa aka sare ya ce da ɗayan ka tafi ya tafi ya ce kaga na kai wannan na raya wannan abin da yake bil qatl wal ahu wa da adrajulain qatala ahaduhuma wa taraka al akhar fala mara abu biyan yayin da ya ga wawa ne kala ibrahim قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر to da annabi ibrahim ya ga bai hire da wancan hujja ba kala ibrahim sai annabi ibrahim mun ta kilan ila hujjati sai ya cirato daga wancan hujjar izuwa wata hujjar aurawa mina wanda ya wannan sauki yace fa inna lillahi dai Allah madaukakin sarki ya ji bi shamsi yakan zake da rana min al-mashariqi daga gabacin duniya fati biya anta kai ma ka zo da taka ranar min al-magharibi daga yamma idan ranan Allah ya fito daga gabar ranan ka ya fito da yamma maga da ranan ka da na Allah su hadu tunda ka ce kai Allah ne sai ka yi haka fa buhi da sai gigice allazi kafara yadi wa ta ayyara wada ya rasa abin da zai ci ba hujja wallahu domin shi ubangiji والله لا يهدي القوم الظالمين Allah baya hije da mutumin da yake azzalimi shine kafir izuwa ga hujja shikenan daga nan annabi Ibrahim ya kure shi ba hujja to ja da Allah ba zai yi ba ai duk wanda ya ga rana ya san aya ce ta Allah ai ranan nan da kake gani da wani zai iya ranan da Yahudawa sun yi nasa ranan wallahi abin da ya gagare su ai ba zai yi ba sai mutum ya ɗanyi haskensa ko wani kimiyya ya sa wani kumbo a holo yana tafiya an dare ka ga ɗan hasken taurari ko to wannan kimiyya ne Allah ne ba su dama su yi kamar yanzu haka ka je ka dohi jirgin sama ka ce za ka yi ga china duk irin wannan suna ɗan yi kaɗan kaɗan na kimiyya eh sai kana zuwa ƙasar sai ka gani an ce welcome to china a sararin samaniya a rubuce an baza wani hayaƙi wani ƙura-ƙura wani gari ya rubuta hakan ƙuran an haska shi a ƙasa a sararin zamani a jirgin sama za a nuna ma maraba da zuwa ƙasa kaza ga rubutun kan rasa a ina yake to a ƙasa na'ura ya haska wani kemikal ne wanda aka zuba ya tsaya nan kuma na'ura ta haska shi a ce kai ga ƙasa sama sai dai haka Allah ya ce rana ya dole a jinjina ba za su iya ba daga ne ya babu hujja ƙarshe dai kuma mun ba ku labarin yadda aka yi to ja da Allah baya jawo alkhairi أو كالذي مر على قرية وهي كاوية على عروشها أو كالذي كم ba ku labarin allazi ne wanda marra ala ƙaryatin yazo zai fice da wata alƙarya ta baitul maqdis rakiban ala himarihi yana mahayi akan jakinsa wa ma'ahu sillatu tini yana da wato jakansa yana cike da ɓaure salka wa qadawun da kuma kokonsa asirin na ya matso inabinsa wa huwa uzair wannan mai wucewa shine uzair shi uzairu ibnu sharkiya sunan babansa sharkiya kana min bani isra'ila yana da kabilan bani isra'ilawa ila kana nabiya wasu malaman sun ce annabi ne wakilan waliyan wasu suka ce a'a ba annabi bane wali ne na Allah wakila wani malaman suka ce huwa kururu ko ma dai shine kururu wakila wasu suka ce rajulun kana kafiran wani kaulin sun ce a bayi ne wani mutum ne dai kafiri yinkir libasi wanda yana musanta tashin kiyama fara da lawul huda kuma Allah yake nufin zai shirye dai wal qaryatu wannan alƙaryan da yake aukan labi marra ala qaryati wasu malaman sun ce alƙaryan nan ita ce baitul maqdis kama qala al mufassir kamar yadda malaman tafsiri suka gaya mana wakila wani kaulan an ce hiya qaryatul lati karaja min al uluh wasu malaman sun ce ita ce alƙaryan da mutane dubu tamanin din nan suka fita a zarramuci saboda tsoron mutuwa lamma karaba habu kutanasa yayin da ya ga wannan alƙarya wanda ya rusa ta ya mai da ya da mummunan gani shine bukuta nasa shi ya rusa ta ai bukuta din ma'anansa ibnu ne nasar dan ibnu sanam sunan gunki ne nasar shine bukutu dan gunki shine bukutu nasar bukutu din da ne nasar kuma gunki to sai aka kiransa da dan gunki to ka ji fa wasu wani a ce abdul gunki yadda mu za mu ce abdullahi su ma ga suke cewa abdul uzza akwai masu wannan ko kuma abdul mannata kaji shigo wannan bukuta nazar dan gunki sama bi zalika li'anna ummi lama waladu yayin da uwarsa ta haife shi warata hu inda hukun gunkin uwar ta zo ta jefar ta ce gunki ga danka kai kaji fa uwar tana haifansa shi ta je ta jefa gunki wasu ibada ne haka fala ma wajadu yayin da aka same wa kalu suka ce bugu da nasar ismu san wa kana kafiran shi bugu da nasar shi ma kafiri ne mallaka al'arar zai da ya mallaki duk duniya masharikan wa magariban yammacin duniya da gabacinsa wa sababu takribuha dalilin da yasa bugu da nasar ya je rusa baitul maqdis annabani isra'ila lamma dagau bani isra'ila yayin da suka yi dagawa sallallahu alaihim bukuta nasar sai Allah ya sallada musu bukuta nasar fata waja ilayhim ya fuskance su fi sita ne ta rayatan da komanda komanda ɗaya haka mayaƙi a bayansa ana samun mutum dubu goma to sai da ya tafi da ɗari shida eh komanda bataliya hausa dai a gaya ma ya tafi da bataliya ɗari shida bataliya ɗaya bataliya biyu bataliya uku da ɗari da ya fita fada ma malakahu yayin da ya mallake su kasama hum salasa a kasamin ya raba su gida uku kasaman ɗaya da ya je gama mamayan bani isra'ila sai ya raba mutanen gida uku aka tara masa su gaba ɗaya gabansa to da aka tara bukutan nasa wa kasama katalahu wa kasama a ƙarrahu bishan waka zama in sarkahu ya raba mutanen kashi uku mutanen ya ce rabi a kai wannan kashi ɗayan sojojin da suka kashi wannan ɗayan ya ce a bar su a garin kar iri ya ƙare wannan ɗayan ya ce a mu tafi da su su zama bayi haka yi rana ɗaya ƙasa gaba ɗaya ka yi musu wa kana zalika me ta'alu dan mutanen da ya mamaya dubu ɗari ya mamaya ya kai dubu talatin da uku ya mai da dubu talatin da uku bayi ya bar dubu talatin da uku a ɗan raya iri faka sama bai na maluki wannan dubu a yawan da ya ɗauka nema a yaba kaɗan ba ne mutanen da yawa ne wannan dubu ɗarin ne bai raba sarakunansa allazi na kano ma'ahu
fa zaba kullu wahidan arba'ata kowane mutum da ya samu mutum hudu a dubu ɗari fa kanu kamsata wa irina alfun su dubu ashirin da biyar ne malakun sarki sarki sarki sarki kamar sarkin hadeja kamar sarkin guru irin wannan sarki dubu ashirin da biyar ne suka raka yayyaki to da aka ɗan raba musu dubu ɗarin kowane sarki ya tayi da mutum hudu bayi kaji wa kana min jumlati man asarra yana daga jumlar wanda aka ribato uzairu ma yana ciki wa fakka min al-asiri amma an fanso daga cikin ribatattun fala ma mara alaiha yayin da uzairu yazo zai fice da wannan barnan da bukuta nasar yayi wa hiya hadhihi al-halatu a wannan hali qala huma zikirna abinda aka ambato da ya kalli wannan yace أن يهوي هذه الله أنا أن يهوي هذه الله بعد موتها كاجي لوكاشن da ya kalle su garin duk an dama mala da jini gini ya faɗo mutum ya danne dai dai bakin gani ce yanzu yau Allah zai raya wannan bayan sun mutu almara da fidini au yau mal kiyamaci wanda su zalika shakka amma wai ba ya faɗa haka ne dan kokonto ba wasu gbara ba saboda bakuntan aikin Allah bal zalika su'alan wannan tambaya ne an ta'aliki qudratullahi dan ya rataye ikon Allah ka annahu qala kamar ya ce ne hal ta'allaqtu qudratullahi bi iyaiha yanzu za a rataye da ikon Allah a raya da ya dafa yuriya a raya ta aw bi adamihi fa yubqiya ala ma hi alaihi sai wanzu da halin da yake cike faɗi wannan magana annayu ya ya za a yi ce Allah ya raya da wannan bayan ya sun riga sun mutu istizaman saboda girmama kudurar ubangiji shine girmama kudurar ubangiji yasa ya faɗa li'anna la yaqdiru ala zalik ba wanda yake da ikon wannan illa sahibul qudratil azima sai dai mai iko mai girma to lokacin da ya faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce da hiya ya ce da hina ala ne yuhi yadi lahu ba da mauta fa mata wallahu miyata amin summa ba'asa yana faɗin haka sai Allah ya ce fa mata wallahu Allah ya ce to kai ma ka mutu nan shi kenan sai mutu shi mai tambaya fa mata Allah ya karɓi ransa wa albasahu Allah ya zauna da shi a wannan guri miyata amin sai da ya kara ɗari suma ba azahu bayan ɗarin kuma Allah ya raya shi ai a haya wali don Allah ya nuna masa kaifiyatu zalika haƙiƙanin yanda idan ya kai zai raya bayan ɗarin aka raya shi kaji lokacin da aka raya shi kuwa قال في أكا تنبيه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال ذاك جدي كم لبثت وين وين زمنك أنا مكة هنا نو زمنك kala ya ce labisu yawon zama na anan wuni ɗaya ne abu ba ara yawon ko shashin wuni li an nahu nama awwalin nahar don kaman karfe tara Allah ya karɓi ransa ko zuwa goma faka bara aka karɓi ransa wa aya aka raya shi inda lugurubi yayin da rana ya kusan faduwa wajen biyar ko shida fa zanna to sai ke tsammani annahu yawman nomi ya ɗauka ran da ya kwanta barcin ne da kwanciyar da tayin shekara ɗari ya yi amma lokacin da aka kwantar da yi to kamar karfe tara zuwa goma ne da ya farka kuma biyar ne zuwa shida ya ɗauka wai wuni ɗaya ya yi a nan gudun kuma shekaransa ɗari dindi to ka ga lamarin Allah ba to wannan alama ce ta tayin kiyama daga an tada mutum sai ka ji kamar wuni ko kwana kai a lahira babu tayin kiyama ya zo to yi ne Allah yake nuna mana irin wannan fa in za a bi Allah abi ga mai shekara ɗari ma kamar jiya jiya to aka sai kaji wallahi daidan da kaje lahira sai ka ce ma wai anya na zauna ma a duniya wala sai kana shakku anya ma na zauna to menene riban zaman duniya abu Allah kar mutum ya je ya tunani daga zaran wallahi duk abin nan da muke yau idan Allah ya karbi ranka wallahi sai kaji tun da kake kaman baka taba zuwa duniya ba haka abin yake to kaga ko an dai abin haka ne maganin wannan abu Allah ina rayuwa take ne a auna ta da idan basira duk da ka rayu an barka ma ba za ka rayu irin da ba bari ma yanzu ku duba yadda duniyar ma take ba ma in ma da alaman jin daɗin in ba wanda ya ba Allah ba ba jin daɗin ma ya jin daɗin ma yanzu ya kauce aiko iyalanka da kuke tare da ita matarka so take kurin inda wani kuɗinka ta sace to ina amana in ba haka ba kun dan aifi yaya da ita ta fi son ƴaƴanta da kai mijin so take ma in ka daɗe ba za ka mutu da wuri ba ma ranka ɓaci yake ka tafi mana ka bar wa yara kuɗi su ma yayan haka ne sai ya ga sun zauna da uwarsu suna shawara in kai ga sai a yi shiru wai ka zama matsala Allah kuma kai ka kawo uwar to akwai jin daɗi a nan ba abokai wanda kuna amana kana ga abokinka ne na amana shi zai ci amana in ka ji an yi wani sata ko an yi wani kisan gilla in dai za a tsaurara bincike to da amininsa a ciki to ina jin daɗi hakan dai haka ne kaji sannan yarka budurwa wanda ka aifa kana kokarin aurar da ita ta jajirce wai ka ce in baba ba wani wani duniya zan shiga kai kana kokarin karba mata asiri ina ita tana kokarin ta tozatar da kai yarka ta je ta ɗaukar maka wani yaro wanda bai san ma yadda addini yake ba ana ɗan kaffa kaffa kara auri wanda bai san mutuncin iyaye ba darajar iyayen ya zube ana yi wa yarinya gata ita ta je ta ɗauki wani mai kwankwazo kamar na irin na zanzaro ta ce shi za ta aura an kawo ma gidanka wanda farko ma ya tayi galla mata mari zai yi kuma da farko uban zai zaga ana kafa kafa ta ce sai wannan wala an kama za a nan hawan jini zai dauke ka bangaren yarka baka samu nutsuwa ba ka ga yadda abin yake sannan ga makiya sun sako ka gaba a ɗan amfanin da kake nema da ɗan kasuwancinka ana ta ma hasada na ba a barka ba kuma ga yadda duniya take duniya ma yau da daɗi gobe ba daɗi ba labari mai daɗi a ji nan an kai mutum kaza nan ma an kai mutum kaza nan ma kaza to irin wannan in baka zai ka ba Allah ba me za ka gaya wa Allah yaranka ƙanana kana so su yi karatun ƙur'ani ka kai ɗanka ya dawo gida kana so ka zama kai ne mai dilin ɗinsa shi yaron shi yana so ya zama maganarsa za a ji ba maganar ka ba kai ba uba kai ake so ka koma ɗa shi ɗan ya koma uba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zaman in abin baka nan ma ka ga hakan da idan ka bai fi maka ba wallahi gwara ma baka gani ba yau ka ce aje ayi kaza an ce a kaza za a yi an ka ce aje gona an ce a'a ba gona ba kasuwa za a yi yaranka in dai kaga ka samu zama lafiya dan ne bar gidan sai ga uba takure haka yana yaya bar wannan dan iskan ya fita a takura min wallahi shi uban uban kansa nutsuwansa dan ya bar gidan maimakon danka ya zo kana murna to fitan danka ya bar gidan shine nutsuwanka fa sai babu yi uban zai dan samu walwala wani amininka ko abokinka na arziki ya zo ɗanka yana higa gida wallahi sai ka sun koyar da kai kasa yau taka tabar muku zai ya fice wane zanni ko wannan yaron fa bar shi da Allah bar shi bar shi haka fa rayuwa ce irin wannan rayuwar Allah mun tuba an baka ba Allah ba me za ga ya Allah uba a gidansa ya zama bako kana zaune a gun yarka tayin hankali dan maimakon yarka ta kwantar maka da rai to baba abin da kake so yi ne ke so baba ai ba ni da zaɓi sai naka kai kuma sai ka gudu baki ka ce to shi kenan wance tunda kika faɗa haka Allah ya miki albarka to daman hakan ma an hana yaro ya zo zan yi abu kaza to wane dan kiyaye dai a kula ka zo ka zubar wa ubanka kuɗi ka ce baba ya kama me ya kamata a yi a to wane me kake gani to saboda kannan nan namu baba ga yara ƙanana fa kana da su a baya ko bayan ranka da mu je mu dan sai hannu a dan yi wani abu yaran nan ko sun taso kula da su ba ma uwar ku dai uban ku dai ba uban ka gaya masa haka wane yanzu ina raye ma haka za ka kula da kannanka to Allah ya ma albarka to har abada ba za ka tabe ba to irin wannan magana ba yi ba maganan bata maka rai za a yi kai ga yadda kake so hi ga yadda yake so a wannan zamanin kai ba barka ka ba Allah ba agun yayan baka ji daɗi ba agun matarka baka ji daɗi ba abokanka ba su barka ba ba labari mai daɗi kuma haka a ce baka ba Allah baka je gurin Allah ne za ga ya Allah ka gani Allah ya karɓar mu da imani kun yi kunya abin ya gagara ku nufi Allah ku bar ku kowa zai ga abin da ya shuka in ka yi an ƙi sai da ka bar duniya yaron zai yi kuka da hawaye ma zai yoyi wai wallahi sai ya yi kukan jini ai ba a gane uba magani ne sai da babu shi ai uba rufin asiri ne babba gyaɗa wallahi ba za ka taɓa ganewa ba ka da daraja ba ɗin darajan ka ya zo sai ran da ba uban akwai abu da yawa yana zai ma garkuwa amma sai ya kauce eh sai ya kauce kuma sannan ka ga illa tana biyowa me za ka faɗa a ce da ubanka ya kuka rabu da ubanka ya ce ana ma albarka ne ta yi kai baban ka je kabari ka zo ka ce baba ka gaya min ba kaga lamari ya baci nan nan ubanka fa yana neman abu kaza ka hana ne za ka faɗa nan gaba kuma ka je ka ga bayan wani dan irkan ya dinga taka wuyanka ba dan gidan wani bane kaza kaza to a bashi mana a baya ko kada baya ga hinan ka dinga ganin walakanci kala ka ka ce ahe ahe uba magani ne sai ka dinga kuka ka ce ai da lokacin da babanmu yake raye duk abin da yake gaya mana gaskiya ne yau ne ake cewa Allah kar ya kawo ranar yabo ai ranar yabon ya zo kuma abin ya tafi to ku yi ku dage ba haka ake zama ba in dai kana jin daɗi kana ɓata wa iyaye rai za ka haifi ɗan da shi kuma ya zo sai abin da ya faru da kai yanzu dai kaga zamanin da namu muke gani haka ko zamanin da zai biyo baya Allah ne ya sani to Allah ya karɓi mu da imani irin wannan a mai da hankali to ne Allah yake faɗa qala bal ladhi sami'ata amin fanzur ila damika wa sharabika lam yatasanna Allah yake qala ta'ala lahu kam labis Allah ya gaya masa yake qala bal labis ne Allah yake ai nan ba wuni da kai ba miya ta amin shekaran ka ɗari ne dindi amma za mu nuna ma alamun shekarar naka ɗari ne in ji Allah ya ce fanzur ila da'amika ka duba abincin da ka zo da yi mana na ɓaure wa sharabika da inabinka da ka matse lam ya ta zana ba su jirkita ba lam ya ta gayyar ma dulu zaman tare da tsawon zamanin ba su jirkita ba wala wakila asali ne min sana'at wakila lissakat ai min ai ba su jirkita ba وانظر الله ميرك وانظر الله ميرك ونجعلك آية للناس وانظر الله ميرك دوبا جاكينكا kai ba huwa fara'ahu da ya je gun jakin ya gani mai ta sai ga jakin a mace wai za mu hubirin talu saboda ruwan damuna da ake ta yadda ki jakin yadda ki kayin jakin kayin jakin ya zama fari fat har kalli yake fa'ala na zalika li alama mun maza haka ne dan ya gani wala na Allah ka Allah ya ce mun yi wannan domin mu sanya ka alal ba'ath ga tayin kiyama in mutum ya mutu akan za a tashe shi ayatan linnasi ka zama aya ga mutane eh wanzur lil izami wanzur lil izami kayfa nushruha thumma nakasuha lahma wanzur lil izami aka ce duba ka ga kahin jakin naka bana ni marika kai banin shirwa yaya za mu raya ma da jakin naka nuhiya ai yaya za mu raya maka ita sun ma naka su halama yana nan sai jakin gaba ɗaya Allah ya masa ƙwaranƙwar jakin ya tsaya a cikin ƙudurin Allah kaji bayan wannan Allah ya nuna ikonsa shine ya gani ganin ido ba boye ba sannan aka dinga tufatar da jakin da nama fa nazar ilaya yana kallon wa qad tarkibat ana shirya shi wa kasabat laman aka tufatar da yi da nama wani faka biyu aka busa jakirai wani haƙa ya kuka falon ma ta bayyana zari falon ma ta bayyana la ai yayin da hakan ya bayyana a gare shi ai ya gani ai zari ka bi mu shahadati ganin ido ya ya ce qala alamu anna allah ala kulli shay'in qadir qala a alamu yace haƙiƙa na san ilmul mushahadati ilimi ne na gani dan ilimin kala uku ne akwai ilmul yaqin a faɗa abu ka sakankance ka yarda baka gani ba to ilmul yaqini ne kaji ainul yaqini kaga abin da idananka to shine ainul yaqini ilmul mushahadati yanzu da idon sa yaga abin sai kuma haqul yaqini tabbacin abin kaga yadda abin yake shi ma haqul yaqini da yanzu idan aka baka labari aka ce maka anan karkaran namu akwai wani itace sunansa mangoro ai idan ka ya dan yana da zaƙi to in dai Allah bai nuna ma mangoron ba ka ji labarin hakan ka yarda to sunansa ilimul yaƙi ne ka samu labarin mangoro kuma kana zaune sai wata rana wani ya zo ya ajiya gaban ka kace kai me wannan abu mai yanan nan aka ce ai ne mangoro to ka tayi daga ilimul yaƙini ka koma ainul yaƙini
sai ka ɗau mangwaron aka ce wani sa baki mana ka sa ka gaƙa to ka koma haƙul yaƙini ran da ka gaƙa ka ci to yanzu haƙul yaƙini ne to kaji to yanzu hi yana kan ilmul mushahada ya gani da idanun ya ce alama annan na zan cewa ubangiji ala bisa ga kowane abu kadirin Allah ne iko ne Allah ne yana da iko akan komai ka gani ku duba sahawi din naku amara min Allah lahu wa tarqa min ilmil yaqin yanzu ya rahawa daga ilmul yaqini ila ainal yaqini wa ruya an rawaitu anna uzairu shi dai uzairu lamma uhuyi yayin da aka raya shi wa razu waliyatu izzaka a wannan yayin da kansa da gemunsa sawadani baki irin gayin da yake dama yana ɗan shekara arba'in bai mutu to ran da aka raya yi shekara ɗarin nan duk babu yana ɗan arba'in ɗin ya tashi dama gemunsa baki gayinsa baki yadda ya mutu haka ya tashi wawa ibn arba'in sanatan yana ɗan shekara arba'in rakiba maruhu kullum da ya tayi ya ɗauka wai barci ya tayi sai ya wuce kinsa alaran ma rakiba maruhu wa ata mahallatu alai man sai sai zo gidansa fa an karan nasu yana zuwa ya ce assalamu alaikum mutane suka ce amin alaikum salam aka musanta wannan waye wannan kuma waye ana ana ana ga bako ne wa an kara huwan nan mutane suka musanta wani manazili da gidansa fandalaga ala wa hum minhu wa hatta ata manziluhu yana cikin wahami ya zo gidansa da ya zo gidansa daram daram daram ya ce nan fa gidana ne a gidan bai tada kowa ba sai a gidan ya tarar da fai za huwa bi ajuzun amya'a sai ga wata tsohuwa makauniya a gidan shi ba jiya jiya ya fita yake gani shekara ɗari ne yau da ya zo a gidan nasa wata tsohuwa ya tarar makauniya mukidatin kuma gurbiji ba ta iya tayi saboda tsufa kada adraka zaman uzairin ita tsohuwan a lokacin da wannan uzairin yake da rai tana nan dan ta shuɗe shekara ɗari ta tadda zamanin uzairu ɗin ita wannan tsohuwar faƙala uzairu sai uzairu ya ce ya hazihi haza manzil uzairu ya ce ke wance nan gidan uzairu ne ko ƙalan da amsa ce ƙwarai nan ne gidan uzairu sai ita wannan tsohuwan ta ce wa aina uzairu to in shi uzairu ne ya tambaya ce ina uzairin to nan ne gidansa ya to yana ina aka tambayi tsohuwar ya ce kada fa kada nawo ai mun rasa uzairu manzu kaza wa kaza uzairu ai anan mun rasa yau ya fi shekara ɗari rabuwan mu da uzairu wannan saurayi yau ya fita bai da ba ya karansa wajen ɗari dai yau muna da safi fa ba kat buka kukan tai tsohuwar tai kuka tai kuka saboda an tana mata da uzairu mutumin kirki ne bawan Allah ne ka tana mata matansa amma yau da hidi ya fita bai dawo ba shekara ɗari kala ya ce to yake fa inni uzairu aini ne uzairin kala ta ce subhanallah subhanallah Allah rufa su wa ne ya kunu zalika kai wannan dan saurayin ka ce kai ne uzairu in ji tsohuwar ce wannan dan saurayin haba haba kala ya ce ini ne iya saurare ni mana kad amata ni Allahu miya ta'amin ai bayan na bar nan Allah ne ya karbi da na shekara 100 na mutu suma ba ne Allah ya raya ni kala da ce inna uzairu kana rajulan to in dai kai ne uzairu ai uzairu hi mutum ne mujabu da'awati in yi addu'a Allah yana amsa fada ulla ali to ka roƙa min Allah yuradu alayya basari na ga Allah ya mayar min da gani na in dai kai ne uzairu hatta araka har na ƙare maka kallo fada arabu sai uzairu ya daga hannu ya roƙi ubangijinsa wa masa baina ainiya ya zai shafa tsakanin idaniyar wannan makauniyar yana shafa na tsakanin idaniyanta fata za ta sai waniyan tarwai sai ta wanda ke ta fara gani ta miƙe ta tsaya ita da ba ta tsaya ba fa aka da biye diya nan da nan sai ya rike hannunta fa qala laha sai ya ce da ita umi bi iznillah sai da izinin Allah faƙamat sai ta tayi sahiyatan wartsakekkiya ka anna ma na shaɗan minal kai ka ce daga dabai bai aka kunce ta fa nazara ilai ta ƙare faƙada ta ce a shahadu annaka wuzairu ce wallahi na yi da kai ne wuzairu kai ne fanda laga bila mahalli mahallata ban sai ta ce ta mun bai isra'ilawa sai aka je da uzairu inda bani isra'ila suke tare wahun fi an biyatim suna inda suke zaune suna hira sai ga uzairu yanzu wa kana majalis awwan majalisin Allah cikin ikonsa ibnu uzairu ga dan uzairu yana gidan da aka je yana gurin to ba dan zai yana wannan majalisin kada ba daga miyata wasa mani ayar sanata yaron ya karansa ɗari da ya takwas ɗari da ya takwas yaron uzairu kaji wa banu binti da ƴaƴan ƴaƴansa mace shiyukan amma jak sun zama tsofi tsofi ne jama fari fat ga uba saurayi Allah mai iko uba saurayi yaro tsoho ga uba yana tsaye da saurayi gayi baki kirin a tsakiyar karfinsa ga ɗansa na cikinsa tsoho shi uban wannan shi wannan tsohon shi ne ɗa shi saurayin shi ne uba yau ba ga yadda za a yi Allah sarki yi fanadar sai wannan mata ta kwalla gida ta ce haza uzairu jama'a ga uzairu fa kada ja'a kuma ya zo muku fa kan zabu ɗan suka ce kai ya ce ki bar wannan magana faƙare ya ce unzuru ba kwa duba ni fa inni bi du'ai ai a dalilin addu'an da yamin ne raja al ila na koma wannan hali fa na haran nazo mutane suka zabura suka kewaye su fa balu ile suka zo gunsa fa qala ibnuhu shi dan nasa mai shekara ɗari da goma sha takwas ya ce in dai ubana ne uzairu li'anni sha matan sauda an bayyana ka a tsakanin kafaɗansa biyu akwai wani baƙin tabo in dai ubana ne ya bude bayansa zan gane in ji dan in ji tsoho in ji dan nasa tsoho dan ku dinga ganewa dan nasa tsoho ya bada haka yace in dai ubana ne zan gane shi misalil hilali yace kuma taban kaman wata yake yana haske a tsakanin kafadansa haka ya bada faka shafa shikenan aka yaye suturansa fa idza huwa kadhalika yanda dan ya fada sai ga wannan taba wa kad kana kuma hakika ya kasance kabla bukuta nas kafin bukuta nasar bi baitul maqdis a baitul maqdis man qara taurata akwai wanda suka karanta a taura arba'una alwa rajul mutum dubu arba'in wa lam yakun yawma idhin bainahum nafqat min at-taurati a wannan lokacin to babu nuzuwa na takardan a taura wala ahadin yaribu ba wanda ya san a taura fagara alaihim ala zahar qalbi ayan suka zo sai uzairu ya dinga karanta musu a tauran a yana musu tilawa min gaire an ya kullu min hadi harafin bai bar harafi ba yana yana karantawa ana rubutawa yana karantawa ana rubutawa sai da ya dawo da taura gaba daya fa qala rajulun min auladil masibin daga ƴaƴan wanda aka ribace su wani ya faɗa ne man wara da baitul muqaddas wanda ya je baitul muqaddas ba da halaki bukuta nasa yace haddasa ni aje ai babana ya bani labari ya ce an jaddi ya ji daga kakana da bana taurata babana ya binne a taura yau masabi na ran da aka ribace mu min kadi ya ce a ƙarƙayin wani kurami inabi babana ya binne a taura a bayan inabin gidanmu fa in ra'aytu muni kada mu jaddi idan kun duba wannan wannan inabin na kakana za ku gani a kare jahala kuma zan fitar muku fa za mu je aka je aka duba wannan inabin ila karmi jaddi fa bata aka dinga tona karkayin inabin fa wajaduwa sai aka zo da atauran hima na da fa ariruwa bima amla alaihim sai ake duba abinda uzairu ya karanta in an duba ana karanta wannan ana duba abinda uzairin ya faɗa ana karanta wannan ana duba abinda uzairin ya faɗa amla alaihim uzair an zahar kalbi fa ma ikta lahu fi haramin da wancan attauran binnanne da wannan wanda ya faɗa aka rubuta ba samu sabanin harafi ɗaya ba fahim da zalika kalu a nan ne ma suka faɗi magana mummuna suka ce to uzairu din nan kaza kaza qala ta'ala an zalika uluwan kabir to wannan dai ne labarin uzairu to mun fita daga labarin uzairu sai mu dan gusa mu nemi gurin tsayuwa wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min wa in qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yana cewa za mu ba ku labari rabbi yace ya ubangiji na kai fatu il mauti Allah ya kake raya matacce qala ta'ala lahu qala awalam tu'min wai Allah yace qala wai shin ba kai imani bane annabi Ibrahim qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala bale yace a'a ya ubangiji na yi imani mana walakin da ya dama inna qalbi Allah so nake zuciya ta ta nutsu zuciya ta nutsu ya ubangiji sa'an suka liya dama inna yaskuna qalbi bil mu'ayinati al'amar mu da dalali kana ya Allah ya ce da yi qala fa kuzarbatan min dari fazurna maj'al ala kulli jabalin minunna juz'an thumma du'unna yatinaka saya Allah ya Allah ya ce ba arba ta min dairi sai Allah ya ce to tunda haka kake so annabi Ibrahim ka riki tsuntsaye guda hudu tsuntsaye guda hudu zaka Allah ya gaya masa arba ta min dairi kun gani dai tsuntsaye guda hudu aka ce ya riƙe su a nan ne zai ga yadda ake raya macaci mina ɗaya rufa su runa ilaika ka haɗa su gare ka ai bi ƙasa da sadi wa ramuwa a malarun ilaiku wa ka ɗa hunna ka yanke wuya ne wa ka talala la'amuna wuri shi hunna sannan ka cuɗanya naman da rera sun mai kulle jabalin kowane dutse ka ajiye min jibali ararika min hunna juzu'an juzi ɗaya sun mada uhuna ka kira su ilaika ya ji naka za su zo gunka sayin cikin gaggawa za su zo maka to ana ibrahim sai da ki wato wa dan anan zaka san annan la ubangiji azizun mabuwaye ne la yujizuhu shay ba abin da zai gaje da hadimin kuma fi sunihi da gayikun fa ga da dawis annan ibrahim sai da ki dawis wa nazaran da mekiya wa guraban daka wa dikan da zakara da tara wayan nan tsuntsaye guda hudu sai Allah ya ce ka yanke wuya ya duk aka yanke wuyan kan hudun aka ajiye guri daya aka nemi kaman turmi aka jefa hankakan da mekiyar da zakaran menene ɗayan kuma da ɗawi yayi ta kirba su annabi ibrahim sai da suka zama abu ɗaya naman wannan ya ga wannan ƙayin wannan ya ga wannan jinin wannan abu hudun ya zama abu ɗaya kaman fura sai Allah ya ce to dunkule su dunkule hudu sai dunkule su kaman fura dunkule hudu ɗayan haka ce ka aje a dutsen gabar ɗayan dutsen yamma ɗayan dutsen kudu ɗayan dutsen arewa kowanne kan dutse annabi ibrahim ya je ya ajiye wa'annan tsuntsaye guda hudu a mulmule amma kayukan tsuntsayen to suna gurin annabi ibrahim gurin da annabi ibrahim ya ajiye su a guri ɗaya kawukan suna gurinsu to yi ne Allah ya to ka kirawo ɗaya bayan ɗaya kowanne zai zo rinka ka gani fa ina bi dawis kaila abin da yasa aka nemi dawisin domin yi dawis a tare da yi akwai takama wal ujubu da jijji da kai wa bin nazari yi ne ke abin da yasa aka neme shi shawatul akal yana da shawanci wa sharbi da sha wa bil gurabi za ka nemi hankaka alhirrihi kaka yana da kwaɗayi kuma ga tsoro wabiddi ko yi kuma zakara sha'awatin nikahi yana da sha'awar jima'i wa zalika kullu lil insani duk wannan kuma ka tattara mutum ne yake da duka shine hikima kun gane ai yawa kowane tsuntsuwa cikin nemo yi wai ba dan haka bane akwai hikima shi zakara akwai sha'awa akwai nuna jarumta kiraransa ba da kwaya ka ci tsakuwa to ka ji ko yawwa yi kuma hankaka ga kwaɗayi ga tsoro kirarin sa aka ce hankaka mai da ɗan wani na haka abin yake shi yi kuma ɗawizu akwai ado ga ado ga kyau to duk inda namiji yake zai je guri sai kaga yana wannan adan kuma ga takama ɗawizu yana tafiya shi kuma me ke ya ga sha'awan ci ga sha'awan sha to ya za aka ce kira wannan abubuwa guda hudu aka ce kira wasu gaba ɗaya haɗa su guri ɗaya kira wasu ai ya ke la ilma yaqin wa la ilma al-ayn fa kaifa ya dalibu ibrahim intiqal min al-ilm al-yaqin ila ilm al-yaqin min muratibati fawqa zalik fa ujiba anna hadha al-kalam bi nisbati lizati wa sifati an dangana Allah to daga nan yanka kai kira wasu kowanne ɗaya bayan ɗaya kira ya ce ya hankaka irawish ma zikira wa mu zagar uzu wannan inda wa da awuna bada da yarda lajiza yana kiran hankaka sai wannan fa da uhuna da ya kira sai wannan kullin ya baje naman da yake hankaka ya tarwade a wannan kullin na wancan ya tarwade na wancan ya tarwade na wancan ya haɗe gayin wannan ya zo kullum sai zo kan kaka faka faka faka faka in ya zo gunsa idan bai bayi kan ba yana sauri daga an bayi kan sai ya ce kwe kwe ya koma ya tsaya shi ma zakaran haka